أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمين وأمينه وصفيه على وهيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وراقب الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله تمسكوا بدينكم ملة أبيكم إبراهيم عدوا على التوحيد بالنواجس حتى لو حتى لو يكون ذلكم سببا لقتالكم لقتلكم فإن مصيركم إلى الله فالتوحيد هو النجاة يا عباد الله الله تبارك وتعالى سماه بالعروة الوثقى قال ربنا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور عباد الله ومما جاء في الابتلاء لأهل التوحيد ما قاله النبي الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقد أخرج ذلكم الحديث يا عباد الله الإمام مسلم فيما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيب أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان مالك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إلى ذلك الراهب فقعد إلى فقعد إلى إلى عابد وسمع كلامه فعجبه فكان إذا أتى الساحر مر على الراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني ساهر فبينما هو كذلك يا عباد الله إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل عن الراهب أفضل فأخذ حجرة فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فقتل هذه الدبة حتى يمضي الناس فمر فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني قد اليوم قد أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ساتبتلى فإن ابتليت فلا تدلن علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس الملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فيا إيمان الله إن هذه القصة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ابتلاء ومحنا لأهل التوحيد وفيها قال رب العزة والجبروت قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ya ku ƴan uwa ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake koyuwa gare shi ya ku bayin Allah ku yi riko da addinin ku wato ainihin addinin babanku annabi Ibrahim alaihi salam ku yi riko da tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala ku rike wannan da ainihin wato tira man haƙoran ku ku rike tauhidi da ƙarfi ko da zai zanto sanadiyar wato a kashe ku matuƙar dai kun yi riko da tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala to kun yi riko da igiya wacce take mai ƙarfi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda ya mika addininsa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana mai kyautatawa to hakika wannan yayi riko da ainihin wato igiya wacce take mai ƙarfi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne makomar al'amura take koma ga baki ɗaya. Ya ku bayin Allah, lalle abin da ya shafi wato tauhidi shine mafi girman abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi akan bayi shine babban wato haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala akan ainihin bayinsa. Riko da tauhidi akwai jarrabawa, ko dai jarrabawa abin da ya shafi kai tsakankaninka da ‘yan uwanka mutane wato wanda suke musulmai ba ko kuma wanda suke wato wasu musulmai ya zo cikin hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da kissar wato waɗansu mutane kamar yadda imam bukhari ya fada hadisin hadisin da aka rawaito daga abdurrahman dan abi laila shi kuma ya rawaito daga suhaib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance cikin waɗanda suka zo kafin ku cikin al'ummomin da suka gabata akwai wani mai mulki wani sarki yana da wani bokansa yana da wani mai masa sihiri yayin da wannan mutum ya tsufa girma ya cin masa sai ya ce da wannan sarki ɗin ga shi ni yanzu tsufa ya zo min ka samo wani yaro ƙarami ka haɗa ni da shi domin na koya masa irin wannan aikace-aikace na sihiri saboda idan mutuwa ta riske ni shi kuma sai ya ɗora sai ya ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wato sarki yasa aka nemo wani yaro aka kai shi zuwa ga wannan wato boka domin ya koya masa irin wannan tsafe-tsafe saboda ya rika biyo shi sarki din wato sa'a da kuma masa wasu dube-dube yana nan wannan yaro yana zuwa gurin wannan wato wannan boka yana koyan wannan sihiri sai haɗu da wani mutumin kwarai wani mutum mai tauhidi mai bautar Allah tabaraka wa ta'ala sai yake tambayarsa cewa ina za ka je da ya ba shi labari sai masa wa'azi ya karantar da shi tauhidi cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah shi yake da iko akan komai wannan yaron sai ya tsaya a gurin wannan mutum ya saurare shi ya fahimci gaskiya a gurin wannan mutum da ya je gurin shi wannan boka sai bokan yake cewa ya akai kama kana har ma ya dake shi da ya dawo sai ya tsaya gurin wannan mutumin sai yake ce da shi mutumin nan fa ya dake ni saboda ya ga na makara kuma da na koma gida su ma sun mun faɗa cewar na makara ban dawo da wuri ba sai wannan bawan Allah ke ce da shi wato wannan mutum mai tauhidi idan ka je bokan ya ce ka makara to ka ce da shi mutanen gidanku ne ba su sallame ka da wuri ba su turo ka da wuri ba an saka ka aiki a gida idan kuma ka je gidanku ma aka ce ya aka yi ka makara ka ce shi bokan ne ya tsaye da kai ya koya maka abubuwa da yawa shi yasa yau aka makara yaron nan yana cikin wannan al'amari wata rana sai wata dabba wata dabba Allah tabaraka wa ta'ala yasa ta zo tsakiyar hanyar mutane ta tare hanya ba wanda ya isa ya wuce kowa ya jigun-jigun aka yi aka yi aka kasa kore ta aka kuma kasa kashe ta sai wannan yarin ya zo sai ya ce ya Allah idan al'amarin wato wannan mutumin kwarai din wanda yake ce min shine mutumin kwarai ya Allah idan dai al'amarinsa gaskiya ne ka fi san al'amarinsa fiye da al'amarin wancan boka ya ubangiji idan na ɗauki wannan ya tsakuwan na jefi wannan dabba ya ubangiji ka sa ta mutu wannan yaro yana faɗar wannan kalmomi ya ɗauki wani ɗan dutse ya jefa wannan dabba sai dabban nan ta faɗi ta mutu wato hanya ta buɗe kowa ya ci gaba da wucewa sai yaron ne ya sake tabbatar da cewa lallai sha'anin wancan mutumin gaskiya ne yana kai kawo tsakankanin haka sai ya zama yaron idan mutum ba shi da lafiya ya makance ne ko kuma ba shi da wani wato wata rashin lafiya ta kama shi idan ya zo ya mutum addu'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya sai ɗaya daga cikin wato fadawan wannan sarki sai ya samu labarin abin da wannan yaro yake yi kafin ya same shi sai shi wannan mutumin kwarai ɗin ya samu yaron yake cewa na ji labarin yadda ka yi wajen jifan wannan dabba har ma ta mutu lalle al'amarinka ya kai ai kai kamar ma kafi ne girma wato karfin tauhidi din ma kenan sai yake ce da shi to amma fa lalle za a jarrabe ka akwai fitina tana nan zuwa amma duk abin da zai faru da kai na jarrabawa karka yadda ka nuna ne ko menene zai faru karka yadda ka nuna ne sai ya ce to insha Allah ba zai nuna shi ba can da wannan bafade ya ji labari shi kuma wannan bafade wato ya makance yana ta neman ya za a yi idan sai ya bude da ya ji labarin wannan yaro ga abin da ya faru shi ya kashe wannan dabba yana warkar da mutane sai ya tafi gurin wannan yaro ya ɗebi dukiya mai yawan gaske yana zuwa sai yake ce da shi kaga duk wannan dukiyar da muka zo da ita nan gurinka idan dai ka warkar da ni to za ta zanto dukkanin ta taka ce sai wannan yaro ya ce ai ni ban na warkar da kowa Allah tabaraka wa ta'ala ne yake warkar da mutane idan dai kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai kai tauhidi to zan roƙe shi ya warkar da kai sai wannan mutumin yayi wannan mafadi yake cewa lalle yayi imani da Allah tabaraka wa ta'ala yayi imani da Allah tabaraka wa ta'ala sai wannan yaro ya masa addu'a nan da nan kawai sai idansa ya bude ya ɗauki wannan dukiya ya bashi wannan mutumin yana komawa gurin wannan mai mulki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi yana zuwa sai sarkin ya ganshi idanunsa a bude sai yake ce da shi ya aka yi idanka suka bude alhali kuma da na san kai wato makaho ne baka gani sai yake cewa ubangiji na ne ya warkar da ni sai yake cewa da shi to akwai wani ubangiji ne da kake da shi banda ni ai ni ne annan naku sai yake cewa a'a ubangiji na ubangijinka wanda ya halice ni wanda ya halice ka shi ne ya buɗe min idanuna sai wannan sarki ya sa a yi bincike ya aka yi ma wannan abin ya faru sai wannan mutumin ya ce wani yaro ne wannan yaron wanda ya jefe wannan dabbar shi ne masa addu'a ga kuma abin da ya faru addinin wannan yaron shi ne gaskiya ga shi ma ya masa addu'a idansa ya buɗe shi ya yi imani da allah wannan yaron shi ne allah gaskiya sai wannan sarki ya sa aka kamo wannan yaron to dama shi ma kuma yaron ya ce wa mutumin duk fa yanda aka yi karfe da ka nuna ne amma wannan mutumin sai ya nuna wannan yaro da aka kama wannan yaro sai aka wato tsananta bincike shi kuma sai ya nuna wancan mutumin kwarai din wancan mai tauhidin da ya ce da shi shi ma kar ya nuna shi da aka je aka kama wannan mutumin aka nemi ya yi ridda ya daina wannan tauhidi din sai ya ki sai sarkin ya sa aka je aka ɗauko zarto wato saya wacce ake yanka ainihin katako ko itace sai yasa aka ɗaure wannan mutumin a ainihin wani kututturen dabino aka sanya wato zartan a tsakiyar kansa a tsaye sai da aka keta shi gida biyu ga baki ɗaya yana ɗaure gefe ɗaya ya lankwashe ya zube gefe ɗaya yana ɗaure a jikin wato ainihin wannan wato kututturen dabino ɗin wannan yaro da wannan wato mafadi suna ganin abin da aka yi da wancan mutumin shi ma wannan mafade aka ce kai ma ka bar wannan tauhidin ka bar wannan addinin sai ce lallai ba zan bari ba aka ce za a maka fa irin yadda aka yi wannan a yanka shi a tsaye ya ce lallai sai dai amin amma ubangijin wannan yaron shine ubangijin gaskiya aka kama wannan shi ma aka ɗaure shi a jikin kututturen dabino aka ɗaure shi gam shi ma aka ɗauko wannan zarto ɗin wannan saya aka sa tsakiyar kansa ana gogawa in aka yi aka yi a tambaye shi za ka bari ya ce ina sai dai ku kashe ni aka tsaga kansa aka tsaga wuyansa aka tsaga cikinsa da baki ɗaya ya zanto shi ma gefe ɗaya ya zube sai wannan yaro aka yi ta ya za a yi wannan yaro yaron nan ya ce shi kan ba zai bari ba aka yi aka yi a tsaga wannan yaro sai ya zanto shi yaron nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kare shi yaron nan bai tsago ba sai sarkin ya ce ku kama shi ku tafi da shi zuwa ga duwatsu kaza da kaza ya ambaci duwatsun da suka fi tudu a ainihin zamaninsa ya ce idan kun je can ku jeho shi ku kuma ku zagaye ku dawo gida suna zuwa kan dutse din sai wannan yaron sai yake cewa ya Allah ya ubangiji ga waɗannan mutane sun yi haka da ni ya ubangiji ka isar mun su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan dutse din sai ya girgiza sai mutanen nan suka zubo yaron ya dawo gida yana dawowa gida sarkin ya samu labari gashi fa yaron ya dawo gida sai sarkin ya sa a kawo shi da aka kawo shi ya tambaye shi yaya aka yi sai yake cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya isar musu ma'ana saboda tauhidi na sarkin ya saka waɗansu kwamati ya ce ku kama wannan yaron ku tafi da shi zuwa ga ainihin teku ku je teku yadda yake gudu ɗin nan ku je sai kun hau kan kwale-kwale in kun je tsakiya sai ku je hoshi sai ku yi kwana ku dawo suna tafiya sai yake cewa suna zuwa wato ainihin kan wato ainihin tsakiyar ruwa sai yake cewa Allahumma kafinihim bima ita. ya ubangiji ka isar mun su da abin da kaso ya ubangiji ka mun maganin su da abin da kaga dama ya Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wato wannan komi ya nune wannan mutane suka halaka gabaki daya shi kuma yaron ya dawo gida sarkin ya sake saka aka kawo shi yake cewa da shi shi fa duk yanda za a yi sai kashe shi sai ya kashe shi sai yaron da yake cewa wallahi ba za ka iya kashe ni ba duk abin da za ka yi ba zan mutu ba in kana so ka kashe ni sai dai ni in gaya maka hanyar da za ka bi wajen ka kashe ni sai sarkin ya ce to ka faɗi yadda za a kashe ka tunda dama su damuwar su a daina wato ainihin wannan tauhidi sai yaron yake cewa ka ɗauki ainihin kwari da baka nawa ka ɗauki ainihin kibiya daga cikin kwari na ka sanya a cikin wato bakana a tsakiya in ka zari ɗaya ka sa a ciki ka ce bismillahi rabbil gulam idan ka faɗi wannan kalma kana harbi na zan mutu amma kafin ka yi wannan sai ka tattaro mutane kafin wato kafin ya gaya masa haka sai ya ce da sarkin ba zan gaya maka me za ka yi kashe ni sai ka tattaro jama'a ga baki ɗaya sarkin nan ya sa mutane ya ware kwanaki aka rinka gayyato mutane ya tara jama'a kwarai da gaske a garin da yake da aka taru sai wato wannan yaro sai ya ce to yanzu tunda an taru kwarai da gaske zan gaya maka abin da kana yi zan mutu sai ya gaya masa wannan dabara ya ce in ka ɗauki wato kwari ka ɗauki kibiya guda ɗaya a cikin wato kibiyoyi na ka sanya a tsakiyar kwari na waka ce bismillahi rabbil gulam ma'ana da sunan Allah ubangijin yaro ya ce kana harbi na kan zan mutu wato wannan sarki ya ɗauki kibiya ɗaya ya sa ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah wanda yake ubangijin wannan yaro yana harbinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai ya same shi baina sudubai wato tsakan sai ya same shi a ainihin nan tsakankanin ido da kuma kunne sai ya harbe shi da wannan kibiya sai ta shiga ciki ta fasa gurin sai yaron ya dora hannunsa a kai sai ya faɗi ya mutu jini yana zuba mutane da wannan sarki ya tattara saboda ainihin Allahu tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin cika addininsa ko da arna ban sa so zai tsayar da addinin musulunci gashi sun taru shi ya tattaro mutane din da suka abin da ya faru sai suke cewa amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaron shine Allah gaskiya mun yi imani da ubangijin wannan yaron shine alashin Allah gaskiya to kaga wannan shi yake gwada cewa wato girman tauhidi kenan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cikin wannan dogon hadisi inda yaron ne kafin yi yawon shekarun da zai yi zagaya gurin waɗannan mutanen da aiki ne amma cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala sai sa wannan sarki shi ya tattaro mutanen da wa'azin ya zo ya faru a gaban su suka kuma yi imani suka kuma wato ainihin rike tauhidi sai wannan sarki da sauran gurgudun wanda suke tare da shi sai ya sa aka masa aka haka wani dogon rami haka kamar kwalbet sai ya hura wuta a ciki sai ya ce duk wanda bai yi ridda ya bar wannan tauhidin ba ya bar addinin yaron nan ba lalle a zo a jefa shi wato a cikin wannan wuta din har yana kamo mutane ana kamo mutane ana jefa su aka kamo wata mata da ɗanta ɗan kankani ta zo za a wurga ta ita da ɗan sai ta nemi cewar za ta yi ridda saboda dama ita ita ma ta yi imani din ta ce to za ta yi ridda da mota saboda kar a kona wannan yaro din sai wato yaron nan sai ke ce da ita ya umma yake ce ya ke mama kada ki ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kawai mu fada kawai mu shiga ana fada sun ma suka fada cikin wuta din shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da kisar a cikin suratul buruj Allah tabaraka wa ta'ala yace kutila ashabul hudud an tsinewa wato ma'abota wannan rami da suka hada suka suka hura wuta a ciki annari zatul waqud Allah tabaraka wa ta'ala yace wuta da suka hura ta idhum alaiha qu'ud yayin da suka zo suka zauna a gefen wuta ɗin shi sarkin da fadawansa ana jefa mutane a ciki saboda sun yi tauhidi saboda sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace ba fa dan komai suka tsani mu'minai ba wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba dan komai yasa muka tsane su ba sai dan sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi wanda yake mai hikima ne ya ku bayin Allah ku yi riko da tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mutum da zai tsira gobe a kiyama mutukar dai bai yi tauhidi kyakkyawa a wannan rayuwar ba komai mutum yayi Allah tabaraka wa ta'ala zai iya yafe masa idan ya ga dama amma ba dama mutum ya mutu bashi da kyakkyawan tauhidi a ce Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya fi masa ya sashi a gidan aljanna wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawarin matukar mutum bai rayu akan tauhidi ba ko shakka babu ba zai tsira ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mana tauhidin mu ka ba mu ikon riko da ainihin addinin mu zuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ji iyayen mu ka sanya kaburburin su ya zamto dausayi daga cikin dausakan aljanna wanda suke raye Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su da imani ya ubangiji ka sa mu cika da imani Allah ka kara garin nan albarka da zaman lafiya Allah ka kara wannan ƙasa ta mu albarka da zaman lafiya marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك